الحديث الثامن عشر حديث نقوم شاء تقل عن أبي ذر جند بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح wannan hadisi an karɓo shi daga sahabbai guda biyu sahabin farko Abu Zar Abu Zar alkunyarsa kenan sunansa Jundub ibn Junada sahabi na biyu Abu Abdurrahman wannan alkunyarsa kenan sunansa shine Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhuma duk sun karɓo daga annabi ya ce ittaqillaha ka ji tsoron Allah haisu ma kunta a duk inda kake kai bawa mummuni wa atbi sayyi'atal hasanata ka bi mummunar aikin da kai da kyakkyawan aiki tamhuha sai wannan kyakkyawan ta shafe mummunar wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ka ɗabi'anci mutane da kyakkyawar ɗabi'a ittaqillaha haisu ma kunta ji tsoron Allah a duk inda kake mun riga mun san menene takawa ko takawa shine fi'il ma'murat wa tarkul manhiyat abinda duk aka dora ma kai abinda duk aka hana ka ka bari to wannan shine abinda ake nufi da suna takawa to aka ce ittaqillah haythuma kun kuma takawa mafi tsadar abu kenan cikin ababai masu suna cikin ababai mafi tsada da Allah ya umarci mutanen farko da na karshe da shi ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله na farko da na karshe duk an umarci su da takawa kuma wani lokacin za a ce ka ji tsoron Allah wani lokacin sai a ce ka ji tsoron wuta wani lokacin sai a ce ka ji tsoron yinin tashin kiyama to yaya ittaqillaha haythuma kunt ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun kaga dinnan ana cewa ittaqillaha ji tsoron Allah ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun amma can sai aka ce fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara wa iddat lil kafirin fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara wani wurin kuma sai aka ce wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun akwai bambanci da juna ne tsakanin jin tsoron Allah da jin tsoron wuta da jin tsoron yinin tashin kiyama duk abu ɗaya ne ma'anarsa dai tana koma zuwa ga ɗaya ka ji tsoron fushin Allah ka ji tsoron hukubar Allah hukubar Allah kuma ita ce wuta wannan wuta ɗin yaushe ne ranar shiganta ranar tashin kiyama na haka idan an ce ka ji tsoron yinin ba wai yinin ba abin da zai faru cikinsa da an ce ka ji tsoron wuta wai ba dan dan saboda hukuba ce da Allah ya tanada dan kare fushi da kai an ce ka ji tsoron sa dan shine zai fushi da kai ya gadar ma shiga wuta ya tilasta maka shiga cikin ta saboda haka dai abu ɗaya ne ittaqillaha haythu ma kunta a duk inda kake ka ji tsoron Allah a gida a waje a ko ina ka kiyaye dokar Allah a boye kamar yadda zaka kiyaye ta lokacin da kake fili haka ake bukata wa atbi sayyi'ata alhasana in kai kyakkyawan in kai mummunan aiki sai ka bi bayan su da kyakkyawa tanwa ita wannan kyakkyawan za ta goge wancan mummunan aikin da kai dama dan gogin ababen da ke goge zunubi guda nawa ne guda goma ne ko da ibn al-qayyim ya ambace su cikin cikin wannan littafi madarij salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sharhi ne yawa littafin manazil sa'irin sai ya masa shi kuma ce madarij salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in cikin ababen da ke kankare zunubi akwai tuba idan mutum ya tuba tuba na kan kare zunubin da ya baya illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat akwai yawan istighfari na taimakawa wajen kan kare zunubi ko da yake da tuba da istighfari suna haduwa wuri guda sannan kuma akwai aikata kyakkyawan aiki mai yawa wanda har yawan su zai sa a manta da zunubin da kai a shafe zunubin da kai a goge maka shi innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra lizakirin akwai ceton masu ceto akwai tsayar da haddi akan mutum in kai laifi sai aka tsayar da haddi akan ka shikenan an kankare maka wannan zulubin haka yi kirga sai ta kirga su da dalilan su har guda goma wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin ka dabi'anci mutane da kyakkyawar dabi'a hakuri juriya da sauran al'amuran da ake so mutum ya dabi'anci mutane da su yace rawahu tirmidhi yace hadithun hasanun wa fi ba'd an-nusakhi hasanun sahihun malaman hadisi sukan ce hadisi sahihi ko su ce masa hasan wannan duk darajoji ne na hadisi dama hadisai iri biyu ne daga nan ne suke resantuwa su faɗaɗa amma dai kala biyu ne imma an ya kuna hadisi makabulan wa imma an ya kuna mardudan الحديث المقبول ينقسم إلى قسمين إلى صحيح وحسن والصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره والحسن ينقسم إلى حسن لذاته أو حسن لغيره ودانا وكنا hudu hadisan da ake karba guda hudu ne ko alhadisu sahihu li zatihi as-sahihu li ghairihi al-hasanu li zatihi al-hasanu li ghairihi duk hadisin da bai shiga cikin nan gurin ba ba a karbansa ba a aiki shine da'ifi duk abin da bai kai matsayin hasan li zatihi ko li ghairihi ba to ya zamanto da'ifi wa kullu ma an rusubatil husni qasur fa huwa da'ifu wa huwa aqsamun kafur duk wannan ya zama da'ifi ba a aiki to me ya sahihi hadisi sahihi shine hadisin da ya cika sharuɗa guda biyar sharaɗin farko ittisalu sanadi sharaɗi na biyu tamamul adala sharaɗi na uku tamamul dabti sharaɗi na hudu adamu shuzud sharaɗi na biyar adamul illa sharaɗa nawa kenan biyar idan an ce ittisalu sanadi wane ya ji ga wane wane ya ji ga wane shi kuma ya ji ga wane har a je kan Abu Huraira annabi ya ce kaza ko Abdullahi dan Umar annabi ya ce kaza ya zanto jerin gwanan waɗannan mazajen da muka kirga mun ba salsala ta tarihi da ka'idojin karban hadisi cewa lalle wani da yace ya ji daga wani dinnan gaskiya ne ya ji daga gare shi da tarihi ya tabbatar da haka lalle wani da yaji da wannan lalle gaskiya ya tabbatar da haka idan muka zo muka samu nuri sanadin bai haɗu ba wani kamar yanzu sai in ce na ruwaito hadisi daga shehu Usman dan Fodiyo kaga ai mala akwai aiki ko ina na gansu balantana a rawaita hadisi a wurinsa lalle ne akwai waɗansu wanda suka ji hadisin suka faɗa mu wannan waɗansu ɗin me yasa nake faɗan sunansu tun da ban faɗi sunansu ba ba za a karɓi hadisin ba tun da ba a san su balantana a san tarihin su mutanen kirki ne ko makareta ne in aka karɓi hadisin haka an karɓi bisa daga zato kyautata zato aka yi cewa kila mutanen kirki ne ya za ka kyautata zato ga mutumin da babu shi ba ka san shi ba ina fatan kun fahimta to idan sanadi ya haɗu ta yadda lallai tarihi ya nuna wani ya ji ga wani wani ya ji har zuwa ga annabi to shine ittisalus sanad abu na biyu al'adala abinda yake nufi da adala kuwa shine kowane rawi cikin waɗannan marwaita hadisin tun daga na farko har ya zuwa kan sahabi duk idan muka kirga waɗannan dinnan kowanne ya zanto adali ne adali ne na uku tamamin babbi kowanne ya zanto mahardaci ne to shine suka ce har da iri biyu ce ko har da da ka ko har da da tinki a rubuce kenan shi ba ya rikewa da ka amma dai duk abin da aka faɗa zai rubuta daidai ya je ya ce ka ji nan ka ce kaza haka ne bari in karanta ya karanta an ji eh lalle haka na faɗa ba rigi ba kari to ya rike ya rike kayansa a hannunsa lokacin da duk aka ce kawo mana hadisi sai ya buɗe littafin sai karanto to wannan ma ana kiran shi da suna mahaddaci a wurin malaman hadisi wanda kuma yake da baiwar rike ma aka shi ma ana kiran sa mahaddaci to ya samu yana da cikakken harda sharadi na hudu ya zanto hadisin ba shazi bane ba menene shi zo mukhalafatu thiqa li thiqat aw al awsat minhu mutane ne guda biyu duk amintattu sai suka rawaito hadisi wannan mutumin da ya tashi kawo mana hadisi sai ya ce annabi sallallahu alaihi misali ne kawai zan buga ba wai haka abin yake ba annabi sallallahu alaihi ya ce idan kare ya tsoma bakinsa a cikin bokiti a zubar da ruwan a wanke wannan bokitin so bakwai wanki na farko a sa kasa amintaccen mutum ne ya faɗa mana wannan wannan sai muka samu wani amintacce sai ya zo ce annabi sallallahu alaihi ya ce idan kare ya tsoma baki a cikin bokiti a wanke bokitin so bakwai wanki na ƙarshe a sa kasa wannan ya ce wanki na farko za a sa kasa wannan ya ce wanki na kuma kowa amintacce ne to a irin wannan hali sai mu gora su da juna idan tarihi ya nuna amincin wannan ya fi na wannan sai mu karɓi hadisin wannan mu kyale na wancan hadisin wannan ya zama shahad hadisin wannan ya zama mahfuz to duk hadisi da ya zama shahad kaga amintacce ne rawaito amma an ki karba saboda ya saba wa wanda ya fi shi aminci ko kuma ya zanto mutum uku ne biyu sun ce kaza ɗaya daga cikin su ya ce kaza dukkan su amintattu ne darajar su tsaya ba wanda ya kone ta fuskar abin nan to amma tun da nan biyu ne dole mu rinjayar da su akan wa akan daya to hadisin wannan mutum ɗayan sai mu ce masa shazi ne ya zama shuzuz sharadi na biyar adamul illa ya zanto hadisi baya da illa wannan kuma illa babin ta yana da faɗi ba lokacin da bane a samu wani boyayyen tangarda a siffar rawi ko a halin riwayarsa wanda baya bayyana ga kowa sai ga mutanen da suka karanta ilimin hadisi a takaice dai sharuɗa guda nawa ake bukata biyar shine mai bai kone ya ce awwalu sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashuzza aw yu'al yarwihi adlun ضابط an mislihi mutamadun fi dhabtihi wa naqli sharta guda biyar to wannan shine sai su ce masa alhadisu sahih to kuma sai su ce me alhadisu hasan alhadisu hasan sai su ce shi ma sharta biyar ne biyar din can su ne anan to menene bambanci sai su ce a can biyar din can da kace akwai harda da kace akwai adalci da kace akwai kaza har zuwa karshe da ka kirga to za mu ɗauki na biyu ne da ka zo wajen harda a can ka ce cikakkiyar harda to a nan gurin sai mu ce wato harda ba cikakkiya ba harda da take ba yabo ba fallasa mutumin ya ce harda harda amma ba cikakkiya ba to hadisin sa sai ya dan sauko daga darajar sahihi ya koma mai hasan saboda hardan da ke nan gurin ba ta kai ta can karfi ba ya kamata ko a bambanta su duk da cewa kowanne za mu karbi hadisin sa mu yi aiki da shi in ba wata illa da ta zo ta hana mu daga baya amma na wannan ya fi na wannan ƙarfi to wannan sai ya nuna mana kenan ashe da hadisi sahi da hadisi hasan wanne ya fi wani ƙarfi alhadisu sahi kuma wannan ya nuna mana lallai akwai bambanci tsakanin hasan da sahi to tun da mun san akwai bambanci tsakanin hasan da sahi me yasa sai turmuzi ya ce ya ce hadisun hasanun sahihun ba ya zama tufka da warwara ba ya za ta ce mana hadisi hasanun sahihun ne hasanun kuma daban sahihun daban ya aka lokaci guda ya hada wannan siffofin biyu duk wata mukaddimar dan in bayyana mana me yasa Tirmidhi ke cewa hadisin hasanun sahihun to shine sai suke bayar da jawabi guda biyu akwai na uku yana da rauni amma guda biyu sun fi karfi suka ce abin da yasa Tirmidhi ke cewa hadisin hasanun sahihun karo na farko zai iya yiwa wannan hadisi malaman hadisi sun yi saɓani dangane da darajansa kashin farko na cikin malamai waɗansu sun ce masa sahihun kashi na biyu kuma waɗansu sun ce a'a bai kai sahihun ba hasanun ne to sai tirmizi ke so ya rawaito mana maganansu asalin maganarsa hadisun hasanun au sahihun amma sai aka shafe kalmar au daga tsakiya saboda kasartul istimali saboda yawan amfani da jumlar yau da gobe har sai aka shafe kalmar au ba ta amma asali akwai au a boye hadisun hasanun fi qawli ba'd ulama au sahihun fi qawli al ba'd al akhar kaga wannan ba su da warwara kenan wannan jawabi na biyu kuma suka ce a'a ba ko dai zaman wancan wannan jawabi na biyu suka ce a'a hadisin ne yake da sanadi guda biyu ta wannan fuska wane a wato Khalid ya ji daga wane wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane har zuwa kan Abu Huraira sai kuma nan aka sake samun wani kuma mutanen daban wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane har zuwa ga Abu Huraira kaga san hade a can tsakiya wajen wa Abu Huraira daliban Abu Huraira guda biyu sun ji hadisin wannan ya karanta da dalibansa wannan ya karanta da dalibansa da muka bi wannan titin na farko na hadisin sai muka samu darajar da hadisin zai samu ya cika sharuɗa na sahihun sai muka samu suna sahihun da muka bi wannan sanadin na biyu sai muka samu darajar da hadisin zai samu hasan ne to idan ka haɗa hanyoyin guda biyu ya zama mai hasanun sahihun hasanun bi hadal isnad wa sahihun bi hadal isnad wannan ya kwancin fitowa to wannan guda biyun sune ibn hajar ya tabbatar ibn hajar al-asqalani wanda nasiruddin albani ke cewa daga gare shi kuma har ya zuwa yau mata an yi musu kalubale ko haifi kwatankwacin sa sun kasa a ilimin hadisi tun daga ibn hajar al-asqalani ya zuwa yau ba a sake haihuwar kwatankwacin sa ba a dai malaman da suka fito duniya ta gansu ta fuskar rubutu ko karantarwa wanda yake boye wannan yana wurin Allah sanin ilimin sa amma wanda suka fito zahiri a gansu daga kansa zuwa yau ba a samu irin sa ba ibn zakiq al-eid shi kuma abin da yake yace a'a ku ba ku sani ba tunda tsakanin hadisul hasan da sahih wato shi hadisul hasan daraja ce ta kasa sahihun kuma daraja ce ta sama to kafin hadisi ya kai darajar can ta sama ba sai ya fi daraja ta kasa ba to wai shi sa aka ce masa hasanun sahihun amma wannan magana ce mai rauni to to yanzu dai kun fahimci maganar hadisin hasanun sahihun duk inda ko ganta wannan shine ma'anonin da malamai ke bada shine yace tirmidhi ya ce hadisin hasan wa fi ba'd an-nusakh me ake nufi da ba'd an-nusakh wannan yana da muhimmanci muna karanta harba wani hadisi dama za mu wuce ba mu san me ake nufi da ba'dun nasar a wani wurin turmizi ya ce hasan a wani sashin na littattafansa kuma ya ce hasanun sahihun abinda ake nufi malaman da yadda suke wallafa littafi galibi ba su suke rubuta da kansu ko kuma ya zanto sun rubuta da kansu amma za su tara ɗalibansu tunda a lokacin nan babu na'urar buga littattafai sai su tara ɗalibansu kamar cikin masallacin nan suna yin imla'i suna shiftar littattafan ɗaliban su suna rubutawa tun daga farkon littafi har a je karshe ya yi haka yana karantawa kalma kalma an abi zarrin jundu bin junada wa abi abdurrahman har sai ya sauke littafi a haka ɗaliban suna ta rubutawa to wannan rubutun da zaka ce na je wurin turmuzi ya yi shiftar littafin na rubuto ba a karba sai an tambaye ka shin ka karanta masa ya ji daidai ne sannan a karba to kaga wanda ya je karanta wurin turmuzi ya tabbatar da shi da wanda daga gama karatu ya linke littafin sai tafi gida wanne ake jin littafin sai zama daidai to shi yasa sai a samu bambanci tsakanin rubutu na da naka kila wannan tun da yazo bai gingidi ba wannan yana gingidi wannan da yazo ya tara hankalinsa wajen karatu wannan yana tunanin yau kasuwa ta yi zafi rabi ya ji rabi bai ji ba an ce an abi zarrin jindubin junada ya ji da aka zo abu abdulrahman sai ya ce wa abdulrahman ya san yadda kalmar mai abu abdurrahman shi kenan sai kuskure ba da cikin ruwayarsa masu taba'i da suka zo sai suka yi rashin sa'a suka dauki taba'in wannan wanda yake da kuskure suka tabba'a waɗansu kuma suka dauki taba'in wannan wanda yake daidai ya ji wurin mai littafin suka tabba'a sai littafi guda ɗaya ya fito amma auri kaza akwai ƙarin kalma auri kaza akwai raginta daga wajen wane ne laifin turmuzi ne ko laifin masu rubutu laifin ɗalibai shine a wata riwayan da waɗansu ɗalibansu suka rubuto ya ce hadisin hasanun kawai ya yi shiru a wani sashin na littattafan da ɗalibansu suka ruwaito daga gare shi ɗin sai suka ce mai hasanun sahihu shine wa fi ba'd nusakhi hasanun sahihu